بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin ahkamul jana'iz wa bid'aha wallafar al-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah ya ji kanshi da rama a jiya malam ya fare mana bayani cikin adadin kabbarori da ake yi a yayin sallar gawa yayin da malam ya wata da'awa ya ce idan mutum ya tsaya don yi wa gawa sallah zai iya mata kabbara hudu ko biyar ko shida ko bakwai ko tara to duk waɗannan abubuwan da malam ya ce muku da'awa ce amma zai bi su ɗaya bayan ɗaya ya kare wannan da'awar tasa da hujjoji da dalilai ƙarƙashin littafin Allah ko kuma sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah jiya mun ji malam ya kawo mana hadisai da suke mana bayani akan tabbatuwar kabbarori guda hudu akan mamaci to yanzu kuma insha Allah ta'ala zamu tashi ne akan kabbara ta biyar da malam yace za a iya mamaci shi kuma ina malam ya samu shi shine abin da zamu ji insha Allah ta'ala malam yace ba'un al khams wa amma al khamsu amma kabbarori guda biyar fali hadith abdurrahman bin abi layla qala saboda hadisin abdurrahman dan abi laila ya ce kana zaid ibn arqam yukabbiru ala jana'izana arba'an zaid bin arqam ya kasance na yin kabbara akan gawarwakin mu idan zai musu sallah kabbarori hurhudu wa innahu kabbara ala jinazatin khamsan wata rana kawai ya tsaya akan wata gawa zai mata sallah sai aka je mata kabbara guda biyar fasa'altuhu faqala shi marwayacin hadisin yace sai na tambaye shi nace masa sai na tambaye shi me dalilin wannan aiki nasa faqala sai yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yukabbiruha ai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya kasance yana yin kabbarorin da kaga nayi guda biyar fala atrukuha li ahadin ba'dahu abadan har abada ba zan bar waɗannan kabbarori guda biyar ba saboda wani saboda wani yana gani bai san su ba ko kamar bai dace ba tun da na ga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yayi to babu yadda za ina basu to kaga wannan hadisi ne ingantacce daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi wanda sabon sai nuna cewa ya gan shi yayi me kabbarori guda biyar wannan ya isa ai hujja ko yawwa to kun ga malam ya ƙara kari wannan da'awa ta cewa akwai kabbarori guda biyar kenan wannan hadisi da makaranta akhrajahu muslim imamu muslim ya fitar da shi wanda hadisin da ya zo a cikin sai muslim kamar yadda muka sani cewa babu wani tantama ko kokonto a kansa insha Allah ta'ala ingantacce ne so haka imamu muslim ya fitar da shi wa abu dawuda da imamu abu dawuda as-sajistani wa nisa'i da imamu nisa'i wa tirmizi da imamu tirmizi wa ibn majah wa tahawi wal baihaqi wa tayalisi wa ahmad anhu dukkan waɗannan sabai malaman hadisi sun rawaito wannan hadisi daga sabi zaidu bin arqam ثم أخرجه الطحاوي والدار قطني سنن إمام الطحاوي ما يفتد شيد دار قطني وأحمد إمام أحمد من طرق أخرى توسعن يوين دبن ba ta hanyar zaid bin arqam ba ta hanyar da waɗannan malamai suka rawaito ba anhu daga dai hanyar shi zaid bin arqam din bihi nahwahu makamancin wannan hadisi da muka kawo a sama wa ziyadatu lahum wallati fiha lid-dar qutni a ƙarin da yake cikin hadisin dukkanin malaman hadisin nan sun rawaito shi wallati fiha da kuma waɗanda suke cikin ita ɗaya ruwayar liddara kutni ta imam darqutni ce wa qala tirmizi imam tirmizi da ya rawaito hadisin a karshen sa sai ya ce hadithun hasanun sahihun hadisi ne mai martaba hasan ko kuma sahihi kamar yadda duk masu bibiyar sunan na imam tirmizi sun san cewa a ɗaya daga cikin istilahat na tirmizi yakan ce haza hadithun hasanun sahihun to duk hadisin daga imam turmuzi ya ba shi wanda martaba shi a wajensa to ingantacce ne ba shi da wata matsala a wajensa ya ce wa zaba ba'abu ahalil ilmi ila hadha min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam malaci hakika wasu daga cikin ma'abota ilimi daga cikin sabon annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi sun tafi akan haka menene hakan shine yi wa mamaci kabbara guda biyar idan ya rasu wa ghairihim da wasunsu daga cikin waɗanda ba sabai ba kamar tabi ake ne duk sun tafi akan suna ganin cewa mamaci idan ya rasu kabbarori guda biyar za a yi masa ra'au takbira alal jinazati khamsan suna ganin cewa kabbarori da akan mamaci idan ya rasu guda biyar ne wa qala ahmad wa ishaq imam ahmad da ishaq suka ce idza kabbara al imam ala al jinazati khamsan idan limami yayi kabbarori guda biyar akan mamaci fa innahu yuttaba'u al imamu to hakika wannan limamin za a bi shi akan wannan kabarori guda biyar da yi ma'ana wani kada ya ɗauka cewa limami fa yayi rafkanuwa tunda ya ƙara kabara guda ɗaya akan yadda aka saba yayi akan guda yayi guda biyar wani ya ce zai masa tasbih ko abin da ya kama da haka a'a a bi shi akan wannan ita ma wannan da aka ƙara ta biyar din ita ma sunna ce insha Allah ta'ala mala yace jimun wa amma sittu was sab'u amma kabbarori guda shida da bakwai fa su kuma ina aka samu su yanzu mun ji hudu mun ji biyar ko to shida kuma da bakwai fa sai ma lace fa fiha ba'dul atharil mawqufa su kuma akwai athar hadisai da suka zo amma kuma mawqufai ne wanda galibin su sun tsaya ne akan aikin akan aikin sahabi ko kuma maganar sahabi ma'ana wani sahabi ne ya aikata kabbarori guda shida ko bakwai ko kuma ya ce ayi sai dai ma lace la walakinnaha fi hukmul ahadithil marfu'ati sai dai waɗannan asar ɗin suna da hukuncin hadisin da yake marfu'i ai wannan bayani ina zidin mun shayin ko yawwa a ce hadisi ne maqufi lakin lahu hukmul marfu magana ce ta sahabi amma kuma kamar annabi ne ya faɗa ina fata an fahimta saboda abu ne da ijtihadi ba zai iya shiga ba duk abin da sahabi ya aikata sai aka duba ga ijtihadin sa ba zai iya shiga ba sai a ce to wannan sahabi ya ji ne daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ai ka bai kai ne zaka je ka ji labari a wani wajen idan ka zo sai kai hazafin wanda ya baka labarin kawai sai ka bada labarin kai tsaye labarin naka ne kai ka jiyo shi to ina suna wanda ya baka din baka faɗa ba to sai a ce hadisin ka mawqufi ne akan ka sai dai kuma me yana da hukuncin zuwa ga wanda ya faɗe shi din to haka ne asali maganar annabi ce tsira da aminci su tabbata a gare shi amma da sabi ya tashi faɗa sai yake bada labarin ba tare da ya jingina ta zuwa ga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ba to tunda su sabai dukkanin su adale ne babu a cikin su mutum ɗaya da ake jin tsoro zai iya annabi ƙarya sai a ce to wannan magana ta annabi ce an karɓa ina fata an fahimta tunda su dukkan su Allah madaukakin sarki ya tattara su jimillar su ya tsarkake ya tsarkake su ya wance ya wanke su yace dukkanin su adalai ne ya yarda da su radiyallahu anhum wa radu anhu haka yace radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su gaba ɗayan su sannan su ma sun yarda da Allah madaukakin sarki to kaga babu yarda da Allah madaukakin sarki yarda da mutumin da yake ba mutumin kirki ba to shi sa sabai dukkanin su dukkanin su ga daga cire mutum daya adalai ne in dai mutum sabi ne adali ne wasu sukan kawo wata irin shubha sai su kawo wasu hadisai da suke magana akan wasu munafukai sai su ce to ai gashi su ma sabai ne sabai ne suna cikin sabon annabi kuma ga abinda annabi ya faɗa akan su ko kuma ga abinda qur'ani ya faɗa akan su waɗannan munafukai ne ina fata an fahimta yawwa kada kuma ta akwai ayat Allah barkun sarki yake cewa yahlifuna billahi innahu laminkum innahu minkum wala ina aramu a tashe ne da wannan ayar Allah madaukakin sarki dai na cewa suna rantsuwa kan cewa suna cikin ku alhali kuma ba sa cikin ku su munafikai cikin suratul bara'a ka Allah madaukakin sarki da kansa ya tabbatar da cewa munafikai ba sa cikin sabon annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi to ta za ka ta karfin ta karfin tsaka ce sai ka tusa sun shiga ciki saboda mutum yana da wata mummunan manufa da ke so ya zagi sabon annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi Allah ya datar da mu malai ce li'anna ba'd kibari sahabati أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منهم سبودا wasu daga cikin sabon annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi sun zo da kabbarori guda shida ko guda bakwai a lokacin akwai tarin sabon annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi a wajen babu ɗaya daga cikin sabon nan da yake wajen da ya musu inkarin cewa wannan abin da suka ba daidai bane kaga su a ka'idar su duk mutumin da ya wani abun da yake ya saba wa sunnar annabi tsira da aminci su tabbata a gare tunda a lokacin sunnar da zafi zafinta annabi bai daɗe da barin duniya ba tsira da aminci su tabbata a gare shi to shi sa duk mutumin da zai zo da wani sabon abu nan da na sabon za su yi mai tas taka mai burki su ce ba daidai bane ina fata an fahimta sai a taka birki a ce ba daidai ba nan da nan sai a hana wannan abu to idan ku sabi ya zo yi wani abu a gaban sa bai duka ƴan uwansa ko da ce annabi ne ya ce ba sai aka ga saban da duka san mai shiru to sai a ce shirin su ya nuna cewa wannan abin me sun san shi sunna ce ta annabi tsira da abinci su fita a gare shi ko an fahimta da ba san sunna bace da ba ya su mai shiru ba to wasu daga cikin sabai sun zo sun yi kabarori guda shida ko guda bakwai kuma wasu daga cikin sabai suna nan da yawa babu wanda ya ce ba daidai kuka yi ba wannan shi nuna cewa kabarorin nan guda shida ko guda bakwai menene sunna ce ita ma ina fata an fahimta yawwa akwai abinda malaman usul fiqi suke tattaunawa akan abinda akan amalu sahabi aikin sahabi shin hujja ne ko ba hujja bane to sun tattauna akan sa hujja ne idan ya kasance bai sabawa wata sunna ba sannan kuma ba a samu wani sahabi daga cikin sabon annabi tsira da abinci su a gare shi ya saba masa ba idan mutum da ya kuma littattafan usul fiqi insha Allah ta'ala zai samu bayani mai fadi akai malai ce al'awalu hadisi na farko da ke mana bayani game da kabbara shi da ko bakwai an abdullahi ibn mughaffal bin an abdullahi bin maqil an karbo da abdullahi dan maqil anna aliyan anna ali ibn abi talib an karbo daga ali dan abi talib salla ala sahl ibn hunayf shi sayyidina ali yarda Allah ta'ala tabbata a gare shi yayi sallah akan wani mutum da ya rasu mai suna sahl dan hunayf fakabbara alaihi sittan sai sai na ali masa kabbarori guda shida a matsayin sallagawa a matsayin kabbarori da ake yi lokacin sallagawa sai na ali yadda Allah ta tabbata a gare shi kamar yadda kuka sani ɗaya ne daga cikin hamshakan malamai daga cikin sabon annabi tsira da aminci zubuta a gare shi mutum ne masanin fikihu masanin qur'ani masanin abin da ya shafi sunna annabi tsira da aminci zubuta a gare shi gaba ɗaya daga cikin sabbai masu hikima kwarai da gaske shi sa sayyidina Umar ya jawo sayyidina ali kusa da shi sosai lokacin khalifancinsa ya jawo sayyidina ali kusa da shi sosai sai kasance kusan duk abin da zai yakan tambayi shawarar sayyidina ali ko wanda wasu wanda suke tare da shi ina fata an fahimta tare da cewa sayyidina umar shi ma malami ne amma ya san muhimmancin sayyidina ali wata rana da aka wata aka kawo wani hukunci sayyidina umar ya yanke hukuncin sai kasance sayyidina umar ya dan yi kuskure kadan so da ka sai sayyidina ali yana wajen sai ya gyara masa ya ce alifa ba ka za a yi ba gashi gashi gashi ga yadda ya kamata a yi saboda ka sai sayyidina Umar ya ji dadin wannan abin da sayyidina Ali yi sai yake cewa la abqayani Allahu bi ardin lasta biha ya Abul Hasan kada Allah ya sa an zauna ƙasar da duk babu irin ka ya Abul Hasan duk garin da babu irin ka an zauna babu wanda zan yi kuskure su gyara min to kada Allah ya kawo ni irin wannan garin to sayyidina al-malami ne kwarai da gaske gashi kuma ya kabbara guda shida a sahabban annabi tsira da abinci su ta gare shi a lokacin akwai su da yawa babu wanda ya ci masa dan me kai haka ba daidai bane ثم التفت ilaina. sannan bayan ya gama kabarori guda shida sannan sai ya juye kalle mu faƙala sai ya ce innahu badariyu ai shi wannan salibin hunayf din sahabi ne da ya halitta yakin badar shi sa ne masa kabarori guda shida ina fata an fahimta ma'ana duk sahabin da ya halitta yakin badar annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce Allah tala ala ahli badrin faqala amalu ma shi'tum inni ghafartu lakum Allah subhanahu wataala kamar ya tsinka ya kalli duk mutane da suka halice a yakin Badar su 300 da wani abu da wani abu ya ce musu ku je ku aikata duk abin da za ku yi na gafarta muku daga lokacin da mai yakin Badar ya dawo daga yakin Badar din nan duk abin da zai yi ko me zai yi Allah ya ce ba zai kalle shi ba ya gafarta masa aljanna ce muku masa ina fata an fahimta to shi sai da wata falala ta musamman su masu yakin Badar shi sai ku ji an ce a cikin hadisi an karbo daga wani dan wani sai ku ji an ce al-badari ya halitta yakin badar to wani kambe ne kamar yadda na sha mana bayani kamar a ce general din soja kaga aka ce general din soja ai an je karshe kenan to shaka ne a ce mutum albadari karshen falala kenan to ashe na alike cewa yayi masa kabbara shi da ne saboda ya halitta yakin badar yana da wata falala ta musamman qala ash-sha'bi imam ash-sha'bi yace wa qadima al-qamatu min ash-sham sai ɗaya daga cikin almajiran abdullahi dan mas'ud mai suna alqama ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai malaman tafsiri sai ya dawo daga garin sham faƙala libni mas'udin sai yake gaya malaminsa abdullahi dan mas'ud cewa inna ikhwanaka bishami hakika yan uwanka sabai da suke garin sham da na dawo yukabbiruna ala janaizihim khamsan naga suna yin kabbarori guda biyar akan gawakin su yan uwanka sabai duk mutumin da ya tsaya zai yi wa mamaci sallah kabbara biyar na zai yi falau waqattum lana waqatan nutabi'ukum alayhi yace ina ma za ku iyakance mana wata iyaka ta kabbarar wanda za mu tsaya akan sa abin nufi sai an ga wancan sabon yayi guda hudu wani sai an ga yayi biyar wani sai an ga yayi bakwai to shine yake so da malamin sa Abdullahi dan Musa ina ma ku sabai za ku iyakance mana wata iyaka ta kabarorin a ce kai hudu za a rinka kowa ya tsaya akan ta ina fata an fahimta yake ga malamin sa fa talaqa Abdullahi sa'ata sai Abdullahi dan yi shiru na wani lokaci ya dan tsayi bai ce masa komai ba thumma qala sannan sai ya ce masa unzuru janaizakum janaizakum ku duba gawawakinku ku ku duba mamatanku idan sun mutu yayin da za ku yi musalla fa kabbiru alaiha ma kabbara a immatukum ku yi musu kabbara irin yadda limaman ku suke musu kabbara ko kabbara na limaman kai masa kai ma kai masa idan biyar yayi kai biyar idan hudu yayi kai hudu kada ku ce a iyakance sai ce masa lawaqata wala adada babu iyakancewa babu kuma adadi yadda ka gansu dinnan haka maka ga mai gidan mu annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi yi wani ai masa biyar din wani shidan wani bakon wani taran to shi sa muka ga shi sa su ma sabon sai suka rabo si wani ya bakwai wani ya shidan wani haka to kaga saboda me za a ce a iyakance kuma bayan ga aikin annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi bai iyakance ba to shi da abin da ya gaya masa to kaga wannan magana ta Abdullahi dan Mas'ud ita ma ta nuna mana cewa me akwai haka akhrajahu ibn hazm hazm fil muhalla بهذا التمام ابن هزم يفدد wannan asar a cikin littafin sa al-muhalla بهذا التمام yadda yake a cikin dinnan wa qala ibn hazm ban ya kawo din sai ce wa hadha isnadun ghayatun fi siha wannan isnadi ne da ya kai mutuka wajen inganci ma'ana isnadin ma ba wai ingancin sa bajare bajare bane ya kai mutuka wajen inganci qultu albani yace sai nace وقد أخرج منه قص قصة علي رضي الله عنه أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد إمام أبو داود شما يا فتد wani abu daga cikin wannan kissa da makawo a sama a cikin tambayoyin da yake wa malaminsa imamu Ahmad dan Hanbal kun san imamu Ahmad dan Hanbal malamin al-Imam Abu Dawuda ne malaminsa ne an fahimta to akwai masail nashi wanda tambaya ne yake zuwa zuwa a gaban malaminsa imamu Ahmad ya rinka masa idan ya tambayi tambayoyi ne kawai kamar yadda ake yin filin fatoyi a gidan rediyo yanzu to shi ma haka ne zai zo na tambaye shi abu kaza sai ga masa masa sai rubuta to wannan tambayoyin sai aka tara su aka littafi shine aka samu suna masail din da Abu Dawud yake Imam Ahmad yana to a cikin littafi ya kawo shi malai ce wata hawa imam tahawi ma ya fitar da wannan asar wal hakim ta ce ne akan sharadin bukhari da muslim وهي عند البخاري في المغازي امام البخاري رايته شنو cikin kitab littafinsa kitabul magazi duna qawluhu sittan banda fadin sa sittan da yace yukabbiruna ala janaizihim hadisin sama fa kabbara alaihi sittan sayyidina ali kabbara akan wannan sahabi kabbaroyi guda shida to shi imam al-bukhari bai kawo wajen sittan wajen fadin sittan din ba وقصة ابن مسعود أخرجها الطحاوي والبيهقي إسا قصة كوتا عبد الله بن مسعود لألب القمة imam tahawi ya fitar da ita da imam al-baihaqi sai afsani afar na biyu an abdi khairin qala an karbo daga abdi khairin yace kana ali radiyallahu anhu sayyidina ali yarda Allah ta'ala tabbata a gare shi ya kasance yukabbiru ala ahli badrin sittan yana yin kabbarori guda shida akan saban da suka mutu dukkanin su wanda yake son halarci yakin badar sai musu kabbarori guda shida ma'ana duk sabon da ya rasu inda ya halarci yakin badar idan sai da zai mai sallah kabara shida yake masa wa ala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam khamsan idan kuma mutum sabon annabi ne amma bai halarci yakin badar ba idan sai da ali akan gawa sai masa kabara guda biyar an fahimta kun ga bambanta kenan wa ala sa'irin nasi arba'an sai kuma yayi kabbarori guda hudu akan sauran mutane ga magar wanda su ba sabai bane ba kuma salati yakin badar ba ina fata an fahimta to kuma ya rarraba kenan wani mai shida wani biyar wani hudu warwadan falalakka da daraja ka warwadan da zai baka kabbara to kaga sai mun fahimci cewa ashe kabbara ma yadda sabon annabi tsira da abinci tabbata a gare shi ka dauka ma'ana yanayin falalakka da darajarka ana ƙara maka kabbara ne akan wata an fahimta shi sa kada kuma ta kamar yadda zamu zo mu ji lokacin da baffan annabi ya mutu hamza me ya faru annabi kabbara nawa ya masa tara kabbara tara annabi ya masa tsira da abinci zubuta a gare shi saboda yadda annabi yake ji da shi da ya tsaya kan sai da ya masa kabbarori guda tara da saboda haka babu laifi a matsayinka na liman idan ka ga a mutum mutumin kirki ne bawan Allah ne salihi taqi to sai ka ƙara kabbara akan kabbara da ake masa guda hudu sai ka masa guda biyar ko guda bakwai babu laifi insha Allah ta'ala amma abin da nake so mu fahimta shine waɗannan abubuwan da muke karantawa yanzu muna karanta su ne a matsayin sunna ta annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi amma aiki da ita sai ka bari sai lokacin da mutane suka waye suka karatu sannan suka musu aiki da ita an fahimta amma kada kawai yanzu daga karanta wannan ka tsinci kanka Allah madaukakin sarki ya kaddara ka zaka wani mamaci sallah kai musu bara tara in baka wasa za su jawo ka baya su cillar da kai yawa saboda ka sai abu abin a hankali ita sunna ana ana aiki da ita ne lokacin da mutane suka fahimce ta idan ba ka ba sai ka jawo a ta Allah da manzansa sai daman gasan haka suke duk abinsa a cikin addini sabo ne shi kenan kaga an ka jawo an munana maka zata kai da sunnar taka gaba daya amma sai a karanta kaga mai zumu da muka karanta gaba daya idan da wani abu zai taso sai kasance ɗaya daga cikin zai sallah idan ya kabbara biyar ko shida ba za a samu matsala ba dan alhamdulillah gashin duk mun karanta kuma mun ji duk sun tabbata daga annabi tsira da abinci su a gare shi kenan sai a yi abin da ya kamata galibi matasa barin fahimta kenan kada da ka je ka fahimci abu wani da ya ji ya karanto abu a littafi ko kuma an karanta masa a makaranta sabo ne a gwasu bai a sai zai ce sai yayi sai a zo a ta rigima kuma da shi saboda a hankali ake bin abu a hankali ake bin abu ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi Abdullahi dan Musa ya cewa hadithu nas bima ya'lamuna atuhibbuna ayu kazzaba Allah wa rasuluhu yace ku yi mutane zance ku ba su labarin abinda za su iya sani ulansu ta iya fahimta saboda karatu ya zo wajen an karanta an sani yace kuna so a rinka karyata Allah da manzansa ne duk lokacin da ka faɗa ka gaya wa mutane wani abu ko ka aikata wani abu a wajen mutane wanda yake sabo to in ba ka sabo su babu babu matsala a wajen za su karyata Allah da manzansa su ce ƙarya kake wannan ba addini bane kuma bayan addini ne Allah ne da manzansa ya faɗa kaga waye za aka karyata Allah kai ne sai da ka sai barin kabi hankali yan uwa Allah ya samu dace wannan أثر شما أخرجه الطحاوي والدارقطني ومن طريقه البيهقي وسنده صحيح رجاله ثقات كلهم الثالث أثر نأكو أم موسى بن عبد الله بن يزيد أنكر بودك موسى أنا عبد الله بن يزيد يتي أن عليا سلا على أبي قتادة علي بن أبي طالب يا سلا أكن صحابي أبو قتادة العنصاري فكبر عليه سبعا sai kabbaro ne akansa guda bakwai wa kana badariyan shi ma ya kasance ɗaya daga cikin wanda suka halarci yakin badar ne akhrajahu at-tahawi wal baihaqi bi sanadin sahihin ala sharti muslim lakin a'allahu al-baihaqi bi qawlihi sai dai wannan asar na karshen nan imam al-baihaqi ya illanta shi da fadin sa yace innahu ghalatun wannan abin da aka wucewa sayyidina ali yayi wa abu qatada kabara guda bakwai akan sa yace ghalatun kuskure ne me yasa yace li anna aba qatada saboda shi abu qatada radiyallahu anhu da Allah ta'ala tabbata a gare shi baqiya ba'da ali radiyallahu anhu muddatan tawila ya rayu bayan sayyidina ali lokaci mai yawa ma'ana ta yaya a ce mutum ya riga ka mutuwa kuma shi wanda ya riga mutuwa a ce shi ne maka sallah an fahimta to shi ne illar da ya kawo cewa abu katada ya rayu bayan sayyidina ali da aka ce shi ne masa sallah lokaci mai tsayi sai dai kuma wannan da'awa da imam al-baihaqi ya haka ne bari mu ji abin da shi kuma hafiz ibn hajar ya faɗa wa raddahu al-hafiz fi talkhis bi qawlihi sai ibn ibn hajar al-asqalani a cikin littafinsa mai suna at-talkhis al-abir sai ya yi wa imam al-bayhaqi raddi da faɗinsa shi ma sai ya ce qultu in ji ibn hajar sai ya ce wa hadha illatun ghairu qadiha wannan illa ce da ba za ta yi suka a cikin hadisin ba me dalili sai ce annahu qad qila ai a cikin lokacin da ake tantance shekarun mutuwar shi abu qatada wasu malaman kuma suka ce wasu daga cikin malaman tarihi suka ce inna abu qatadata hakika shi abu qatada mata fi khilafati aliyin ya rasu ne a lokacin kalifancin sayyidina ali ma'ana maganganu ne aka yi wani lokaci idan mana karatu idan mana faɗar tarzama ta wani sahabi za ku an ce wasu malaman sun ce mutu a shekara ta kaza ko wasu kuma sun ce a shekara ta kaza ko aka dan bambanta ko to shi ma wasu sun ce ya mutu bayan sayyidina ali wasu kuma suka ce ala khalifancin sayyidina ali mutu ma'ana lokacin khalifancin sayyidina ali mutu kaga akwai yiwuwar sayyidina ali zai yi masa me kenan sallah maganganu ne guda biyu kenan to amma wacce tafi inganci shi imam al-bahaqi sai ya dauki waccan kawai sai rinjayar sai ya bar wannan to shi ibn hajar ke masa raddi da yake ibn hajar kun san malami ne na tarihi sosai da sosai wa hadha huwa ar-rajih kuma ya ce wannan shine abin da fi rinjayi ma'ana ya rasu ne a kalifancin sayyidina ali shine ya fi rinjayi ma'ana kasancewa shi masallah ashe kun ga ba wani abu ne da zai suka a cikin hadisin ba kenan yawwa wasu baqau ila hada ibnu turkamani fil jawhar naqi faraji'uhu malai ce wannan magana ibnu hajar ya fada ya fada ibnu turkmani ya rigaye shi fadanta na cewa shi abu kata da yarsu ne a kalifancin sayyidina ali a cikin littafin sa jawharun naqil mala yace faraji'uhu kuma shi littafi domin kai cikakken bincike ka tsinkaya kaga abin da ya faɗa wa amma tis'u amma kabarori tara fa fihi hadithani a cikin ta akwai hadisai guda biyu al-awwalu hadisi na farko an abdullahi ibn bin zubair an karbo daga abdullahi dan zubair أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة من زن الله النبي إرادة أمن تستبت أقريش سلا على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات سي كبر أكن سيدنا حمزة كبروري ترى كما يدنا من بياني الأزو كبروري ترى النبي وانا ديس أمن كرن تاشد يوا باي أنك شامزة آيات أودو النبي إرادة أمن تستبت أقريش أكن سيما كبروري ترى sannan aka kawo gawawaki ana sa a kusa da hamza annabi yana kare musu wasu kabarorin yana musu sallah duk sai da aka wa mamatan da suke shahidan da suke shahada a yakin uhud sallah gaba daya tare da hamza dan abu talib dan abdul muttalib malai ce wa qad madha bi tamamihi wa takhrijihi fi athani min al mas'alati at tasi'a wal 50 safha athaniya wa 80 malaci wannan hadisi ya riga ya gabata da tsayinsa gaba ɗaya a cikinsa yadda yake da kuma takharijinsa mala ya fitar da yadda hadisin ya wanda suka rawaito hadisin a cikin babi na biyu mas'ala ta biyu a cikin hadisi na biyu mas'ala ta 59 shafi na 82 athani mala yace hadisi na biyu an abdullahi bin abbas qala aka karbo daga abdullahi dan abbas yace lamma waqafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hamza yayin da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi akan hamza umira bihi fahuyi a ilal qibla annabi ya umarni da aka shirya hamza aka kimtsa shi aka ajiye shi alqibla thumma kabbara alaihi tis'an sannan sai masa kabbarori guda tara wannan ma da irin wancan hadisin ne da ya gabata wa taqaddama aidan fil mas'ala at-tasi'a wa 60 الثاني صفحة أربعة ومئة wannan hadisin shi ma ya gabata a cikin matsala ta 69 hadisi na biyu shafi na 104 to wannan shine karshen yanayin kabbarori da ya kamata mai sallah yayi akan gawa mun ji hudu ko mun ji biyar mun ji shida mun ji bakwai mun ji tara da bacin je ne muku bayani ko mun ji takwas babu takwas to sai ka cire takwas ina fata an fahimta dan da a ce akwai hadisai ko asar da suka tabbata a takwas to da albani da ya kawo amma tun da kaga bai kawo to babu saboda haka wanda suka tabbata kamar da na gama ita kabbarar da ake addini ce ibada ce to shi kuma abin ibada ba a yin sa duk abin da yake ibada tauqifi ne ba a yin sa sai yadda annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi koyar to ba a ji guda takwas su saboda haka sai mutum ya tsallake takwas kenan shi yasa tun je ne muku wannan bayani saboda haka amma dai hudu biyar shida bakwai tara duk mutum sai yi Allah subhanahu wataala ya nuna mana lokacin da za a fara amfani da irin waɗannan sunnoni ina gani kuma anan zamu dakata insha Allah ta'ala saboda zamu shiga sabon mas'ala ne kuma idan muka shige ta lokaci zai yi ba mu kammala ta ba Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته